uku ratul fati uku uku
آمين آمين آمين آمين آمين آمين الحمد لله فاتحة الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمه الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنفتوا رحمكم الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم ترحمون ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله duk abin da ya same ka ya kai mutum na hasanatin na daga abu kyakkyawa wato alheri to fa min Allah daga Allah ne a sarka ta zo maka wannan alherin fadlan dan falala minhu daga gare shi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abinda kuma duk ya same ka na wani abu mummuna balli yakin wata musiba to fa min nafsika daga wato kanka ne a turka ta zo maka a tutu ta zo maka har sai ta kamta ma ya sauji wa domin ka aikewa abin da yake wajen fata nuna zunubi ne daga zunubai wato duk abin da ya ya same ka to farla ce daga Allah eh duk abin da ya same ka na alkhairi to farla ce daga Allah domin baka yi abin da zalle ne a ce dole sai an maka wannan ba a'a farla ce ta ubangiji ya yi maka domin duk abin da ka yi zabin Allah to ba wani abin da za ka yi ka ce ka biya ubangiji ni'imar da ya maka da farla da ya maka to kuma duk abin da ya same ka wanda yake mummuna to wannan daga kanka ne kai ne ka janyo abin da wannan abin ya same ka kuma yadda zan Aisha Allah ya kare ta gare suke cewa ba wani musulmi da wani abun bacin rai ko wata musiba za ta same shi kai ko tace ko sukan tsaya eh ko tsaya ce ta soke mutum ta ce kai ko kuma hancin takalminsa ba ya tsinke to wannan abin ba zai same shi ba sai saboda wani laifi da yawa ubangiji wani abin ya same shi saboda haka duk abin da mutum ya same shi mummuna to sai ya binciki kansa da ya sa wannan abin ya same shi zai ga cewa saboda wani abin da ya yi ne na laifi wannan musibar ta same shi
wa arsalnaka lin-nasi rasula ba naka mun aiko ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun aiko ka rasulan manzo lillahi ga mutane hali ne mu akira sun ya karwa zancan wa ka ce dillahi wa ki shahida Allah ya isa wato shahidan mai shaida a larisa da suka fi manzancin ka man yuqi rasula faqad qa Allah man yuqi rasula duk wanda ya bi manzo to bakar a Allah hakika wannan ya ba Allah kamar yadda muka faɗa jiya bin manzo Allah shine bin Allah ba wanda Allah zai karbe shi ba tare da ya ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba
ومن تولي فما أرسلناك عليهم حسيبا ومن تولى wanda ya juya ya kauda kai ya ara da ya kauda kai ga fara ubada Allah to yace fala himman naka kan wannan abu wato ya dame ka eh ko kuma yuhimman naka ko kuma wato fitan a wajhi wa kasar sani ne eh wala wato bi zanni awwalihi yuhimman naka ko kuma wala wala yuhimman naka eh kan wannan abin wato wato ko kuma da fata awwalihi wajen misali eh yuhimman naka kenan ko kuma fala yuhimman naka eh idan ka ce fala yuhimman naka wai ahamman al'amur kenan yana da ai ma'ana abin ya dame ni daga babun kasala ne to wannan duk abin da wato wato duk abin da wato wato duk wanda ya juya ya kawo da kai ga buran wato da'a Allah to ya manzo Allah kan wannan abin ya dale ka kai ya sa wato ka zama wato kai bakin ciki da wannan wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka mu aiko ka ba alaihim ga ne hafizan mai kiwo ba mun ce ka zo kai kiwon su bane ai hafizan mai kiwo li amalihim ga ayyukan su bal barje mun aiko mun aiko ka nazira ne gargadi kai musu gargadi wa ilaina amruhum lamarin su ko baki ɗaya zai dawo gare mu ne sun jami'in za mu saka musu wa haza qabla al-amri wa bil qitali wannan an faɗi wannan ne kafin ai umarni wato da yaƙi
ويقولون طاعة wa yaquluna ai munafikai suna cewa wato ah, wato ta'atun biyayya ta tabbata laka gare ka idza ja'uka idan suka zo maka wato su wato munafikai sai su ce umirna amruna lamarin mu ta'atun biyayya ce laka gare ka فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي الذي تقول فإذا مرضوا من عندك idan suka fita daga wajenka bayyata ta'ifatun wato min gayar wato daga cikin su sai su wato koye wato abinda wato suka zamo suna faɗa naka gare ka fi hudurka a yayin da suka halarto maka abinda suka gaya maka mina da'ati ne daga biyayya ai wato isyanuka saba wato saba maka والله يكتب ما يبيتون Allah tabaraka wa ta'ala yana umarni a rubuta abin da wato suke koye wannan a zukatansu fi sahaijin cikin wato takaddun su lin jazau alaihi dan a saka musu a kansa saboda wato abin da suke zuwa suke gaya maka suna ce maka wato su sun zo wajenka ne wato lamarin su ne bi su an an umarci lamarin su ne su biyayya gare ka to wannan abin da suka faɗa maka a harshen su to fa baki ne a zukatansu ba to abin da yake cikin zukatansu Allah yana umartan mala'iku a rubuta shi dan a saka musu da abin da wato suka wato suka koya a zuciyarsu فأعرض عنهم وتوكل على الله fa arid anhum ka kauda kai anhum gaburan su saboda kauda kai kuma ka dogara ga Allah ai cikin bihi ka amince da shi fa innahu dan da cewa shi ubangiji ka bi ka ya ishe ka وكفى بالله وكيلا Allah ya isa wakilan wato ai muka wadan ilayhi abin fawar lamari zuwa gare shi أفلا يتدبرون القرآن yanzu ba sa wato da lambarin alkurani ai ya ta'ammaluna alkurana ba sa wato lura da qur'ani wa ma fihi da abin da yake cikin sa min ma'ani daga ma'anoni albadi'atu ne kayantarwa ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا lafan kasira كثيرا walau kana da dai ya kasance shi alkur'ani daga wajen wani Allah ne ba Allah ne ya aiko da shi ba eh da wanda duba sun samu sabani ne yawa a cikin sa ai tanakudan warware ne ne ya wannan ya warware can can ya warware can ga sun samu warware ne ya ji ma'ani cikin ma'anonin sa wata bayi nan da sun samu sabani shi ne cikin tsarin sa وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به idan kuma wani lamari ya zo musu wato labarin lamari ya zo musu ai wato al'amari ya zo musu daga aikin yakin annabi sallallahu alaihi wa sallama ai bi ma hasara lahum da abin da ya samu da wannan wato wannan wato aikin yakin min al'amni da daga aminci bin nasir da samun nasara aw al khawf ko kuma tsoro bil hazimati da karewar yaki to idan suka samu wannan labari azaqu bihi sai su daidaita da shi ai abshahu sai su daidaita shi nazala wannan wato aya ta sauka bi jama'atin cikin wasu jama'a min munafiqin daga munafikai aw fi du'afa'il mu'minin ko kuma ta sauka ne cikin wato rauranan mu'mine kanu ya'aluna zalika sun kasance suna aikata zalika wannan fatab ubu qulubul mu'minina wato sai fatu ifu qulubul mu'minina sai ta rauna zukatan mu'minai wa yata azza wa yata azzan nabiyyu annabi kuma sallallahu alaihi wa sallama shi kuma sai ya zama yana damuwa yana sutuwa da wannan abin da wato suke wato suke wato yada wannan misali wato idan annabi sallallahu alaihi wasallama wato kamar tun da yake an san annabi yana aika yaki dama aiken yaki shine sariya yakin kuma da yaje shine ake ce masa gazotu to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika aike na yaki to idan wannan aiken wato ya zama na yayi nasara eh wato an yi wato an samu nasara to shikenan waɗannan munafikai sai su rika takaici ya ba a tafi da su ba ko kuma yaya da sun sani da ba su kauce wa yakin ba don su samu abin da wato aka samu a wajen yakin nan su ma su sami wato su samu wato ganima idan kuma yakin ya kare sai su rika cewa ai sun da ba sun san zai kare wanda da Allah bai tura su bai tura su a cikin wannan yaki ba ko sai ta yada abubuwan da zai raunana zukatan mu'minai ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم da sun mai da wannan labari zuwa ga manzo Allah zuwa ma'abuta al'amari daga cikin su ai ma'abuta ra'ayi daga manyan manyan sahabbai ai lausaka su da sun yi shiru an hukaburan wannan labarin hatta yi kuma rubihi har dai su dai a zo a ba su labari da wannan labari a ba su labarin da shi misalan wato annabi ya ba su labarin an kaza ba wato abin da suka jiyo tsagumin su zo su yada ba ko kuma manyan sahabbai su jiyo ga manzo Allah su zo su gaya musu to da sun yi haka to la alimahu allazina yastanbitunahu minhum wa'anda wato suke bibiya wato ta neman rayo labarin wato da sun san shi har huwa min ma bayyani za'a shin yana da cikin abin da ya kamata a daidaita shi aula ko kuma baya daga cikin wato abin da ya daidaita eh wato su ne wa'anda suke nemo wato suke bibiyarsa kuma suke neman ilimin su su ne wa'annan masu daidaita wannan labari ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا Fadin fadin قليلا Allah da ya gare ku da musulunci da rahmatu da ya gare ku da alkur'ani da kun bi shaitan shi ma ya amurkun bi shi abin da yake umarta ku da shi min alfawahi da daga alfasha illa qalilan sai dai qalilan kadan
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرج المؤمنين to buƙatar ka yaƙi ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi sabilillah sun ɗauka dinin Allah la tukallahu ba a kallafa maka komai wato illa nafsaka sai dai kanka wala ta hatan mu kakai bakin ciki bi ta hallihim wato da rabuwar su an ka gaburan ka almana ma'ana dai qatil ka je ka yaƙi walau halafu ko da kai kaɗai ne fa innaka maw'udun bin nasr kai abun yi wa alƙawari da nasara ne wa haridul mu'minina akwai dai sar da mu'minai azifahum ka kwatar da su Allah bital musu yaji warajimhum ka kwatar da su da jiya a cikin sa عسى الله أن يكف بعث الذين كفروا ya kusata ubangiji ya kame wato tsananin yakin wa'anda suka kafir suka kafirce والله أشد بعثا وأشد تنكيلا Allah shine wato wallahu ashaddu ba'san wato Allah wato shine mafi tsananin ba'san rukun a wajen yaki wato shine mai tsananin ruku minhum da gare su wa san shi ne mai tsalmabi tsananin tankilan ai ta'ziban yin azaba minhum da gare su fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda wato rai na ke ga ikon sa la akhru janna wallahi zan fita walau wahdi ko da ni kadai ne fa raja sai manzo Allah ya fita bi tafsira rakiman da wato mahaya wato mutum 70 ila badrin su gura zuwa ga wajen wato karama fa kaffallahu ba'sal kufara sai Allah ya kare tsarin kafin wato tsanin yakin kafirai bi ilqa'ir rubi da jefa razani fi qulubi ma cikin cikin zukatun su wa man man a wato bi ilqa'ir rubi da jefa razani fi qulubihim a cikin zukatun su wa man yaji sufyana da hana abi sufyana an al-khuruj ga buran fitowa kama ta kaddama kamar yadda labarin ya gabata wato fi ali imran a cikin wato surat ali imran mazalla ya fita a cikin wato shekara ta hudu bayan hijira domin wato wato wato yakin Uhud da aka yi an yi shi ne a cikin shekara ta uku daga hijira to yayin da aka yi wannan yaki Abu Sufyan ya juya zai tafi to bayan an watse daga wannan yakin Abu Sufyan ya juya da rundunar Quraysh da kuma maka shi ne sai juyo ya daga muryarsa yace ya Muhammadu ma mu da kai nan kuma haɗuwa a kuma haɗuwar yaƙi shekara mai zuwa a badar za mu kuma haɗuwa da kai mun ajiye wannan lokacin za mu dawo to kai ba ka fito mu haɗu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce shi insha Allah in Allah ya so ku za mu zo shi ke fa yayin da wato shekara ta zo shi ke nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi mu'minai yace a shirya kuma za a fita domin alƙawari akai za a kuma haɗuwa to saboda haka manzo Allah ya kira mu'minai ce kowa ya shiri a fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wato tare da wato rundunar musulmi wannan wato kissa an yi ta tun a san baya wani da Allah yake cewa wato alladhina stajabu lillahi war rasul al ayata to amma da yake wato bi sab'ina rakiban din nan yace mahaya 70 eh to malamai suka ce wannan zance ne wanda yake rarrauna a cikin wato tarihin siyar amma abin da yake wato suka mayar da shine jamal yake cewa abin da yake rajihi mafi rinjaye shine wato abin da wato manzala ya fita akwai wato wato musulmi wanda suka raka shi wannan yakin mutum dubu da ɗari biyar ne ba mutum saba'in ba ne daga cikin sahabbai kuma suna da wato doki guda goma eh kuma mazala da za a fita sai ya halifantar da abdullahi bin rawahata a madina yake ya zauna eh mazala da suka fita sun je badar sun zauna sun saurari abu sufiyana har da sai wato lokacin wato cin kasuwar mijinna ta sauka to shi kenan kuma manzo Allah suka ga ba za su zo ba saboda Allah ya jefa razani a zukatar su Abu Sufyan ba su zo sun halarci wannan yaki ba to shi kuma manzo Allah suka kuma suka dawo an faɗi wannan kissa dama cikakkiya
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها wanda duk ya yi ceto tsakanin mutane ceto wanda yake kyakkyawa wanda ya dace da shari'a to wato rabu wani daga lada zai kasance gare shi min ha aiki saboda ha saboda wannan aikin alheri da ya aikata ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل ha منها wanda kuma ya ceto ceto wanda yake mummuna ai wanda ta ta saba ga shari'a to zai zama rabo wato na daga wato laifi zai kasance gare shi min ha ai saboda ita وكان الله على كل شيء Isa مقيتا Allah ya tabbata mai iko ne akan kowane abu ai muku tajiran mai iko ko jaji kullu ahadin bima amila zai saka wa kowane ɗaya da abin da ya aikata وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ha ردوها to idan aka gaida ku da gaisuwa wasu take kyakkyawa eh in aka gaida ku da gaisuwa ka an kila na kun kamar a ce muku salamun alaikum wanda yazo zai huce ya same ku ko kuma yazo gun ku in yace salamun alaikum to fahayyu ku gaida wanda ya gaida ku din nan bi a hasan da mafi kyan gaisuwar da yayi muku min hada gare ta da an ta qulu lahu shine ku ce masa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuhu eh haka za ku gaya masa auruduha ko kuma ku mai da sallamar kamar yadda yayi muku ai bi an ta qulu lahu shine ku gaya masa kama kala kamar dai abin da ya faɗa ai alwajibu abin da yake wajibi a haduhuma ɗayan su wal afdal amma am kamar yadda aka faɗa a farkon nan shine ya- wal awwal na farkon shine afdal yafi idan yace salamun alaikum ko assalamu alaikum sai ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko kuma wa alaikum assalam shikenan ku shiru to amma idan aka yi masa aka ƙara masa to haka ake so saboda shine ya fara eh idan tun da ya fara gaida ku to shikenan ku ma ku kyautata masa kamar yadda wato ya gaida ku shi ne kamar yadda aka rawaito cewa wani mutum ya ce da manzala sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alayka assalam wa rahmatullahi wani kuma yazo sai ce zai huce ya samu manzala sai ya ce assalamu alayka wa rahmatullahi shikenan sai manzala ya ce masa assalamu alayka wa rahmatullahi shi kuma manzala sai ya kara masa wa barakatuhu eh to wani kuma da yazo sai ya ce assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuhu sai manzo Allah ya ce masa assalamu alai assalamu wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh eh wato na farko da izo sai ya gaida eh wato manzo Allah domin cewa idan wato ya muku sallama shi wanda ya muku sallama ku amsa masa da wafi kan abin da ya muku sallama da shi idan ya ce assalamu alaikum to shi kenan wato shi ne raddin sallama sai ya ƙara rahama ya ce wa alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi eh shi kuma idan mai sallama ya ƙara rahama ta Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi shi kuma mai raddin sai ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh shi ne aka rawaito cewa wani mutum ya zo gun manzo Allah sai ya ce da manzo Allah assalamu alaikum sai manzo Allah ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wani kuma da yau sai ce shi assalamu alaikum wa rahmatullahi sai kuma manzo Allah ya masa raddi yake wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh sai wani kuma yau sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to sai manzo Allah shi kuma yace wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma ya tsaya a nan to da manzo Allah ya tsaya nan sai wani mutum yace a ya rasulullahi ya sai shi wanda ya sallama shi ya rasulullahi ni ka tauye mun falala eh ko wa'ancan dukkan wato wanda suka gaida kai sai da ka kala musu wata falala wancan da yace assalamu alayka sai ce masa kai wa alayka assalamu wa rahmatullahi wannan kuma da yazo yace assalamu alayka wa rahmatullahi sai ka ce masa wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh amma ni na ce maka assalamu alaykum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ma ka ka mai mun kamar ta ya rasulullahi ni dai ka sauye mu to shi kenan sai ya ce to ina wato abin da ka faɗa ni daga falala eh to shine sai karanta wannan ayar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato bata bar wato wata falala wato da nayi maka raddi bata bar wata falala da zan yi raddi akan akan abin da ka gaya fiye da abin da na gaya maka ba eh duba shine karshen wato sallama shine kuma karshen raddin sallama in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to ba magana wani ƙari ta gama magana mai raddi kuma ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu shi ma wato wato ya gama sallama Mm. an rawaito daga gare shi alaihi salatu wa salamu cewa manzo Allah ya ce wanda yake assalamu alaikum to za a rubuta masa lada goma wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi za a rubuta masa hasana ashirin wanda kuma yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za a rubuta masa hasana talatin wanda ya fara yin sallama in ya so sai ya ce assalamu alaikum in kuma ya zo ya ce salamun alaikum domin kowanne daga ma'arifan nan da na kiran nan ya zo a cikin wato lafazan qur'ani an yi an yi an yi a cikin alqur'ani an yi shi da ma'arifa an yi shi da na kira Allah ta'ala ya ce wassalamu ala man ittaba al-huda kaga nan an yi arrafa shi ko wasalamun ala ibadihin lalina safa nan kuma an nakara shi amma sunna shi ne wanda yake tafiya wato akan abun hawa ya sallama ga wanda yake tafiya ƙasa wato wanda kuma yake tafiya akan doki to ya sallama ga mai tafiya akan jaki shi kuma ƙarami shi ne zai sallama zai gaida babba wato kuma kaɗan ɗin jama'a su ne za su yi fara yin gaisuwa ga wani jama'a masu yawa ana yin sallama ga ƙananan yara shi ne wato mafifici daga abin yin sallamar a yi ta wa yara ƙanana sallama ya fi a ce ba a yi musu ba shi ne wato mutum ma yana sallama ga wato ahalin gidansa yayin da zai shiga wajensu idan mutum ya shiga wato gidan da ba kowa a ciki ko ɗakin da ba kowa a ciki to dai duk da haka ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina sannu ne mala'iku za su yi raddin sallama gare shi wato mutum yana sallama ga mutane yayin da zai shiga wajensu tun mutum ya shiga wajensu to shine wajibi zai ce musu assalamu alaikum da yadda kuma zai rabu da su ya yi musu sallama ko shi kenan wanda duk ya aikata haka to da ya yi tarayya da ku a cikin ladan duk alherin da suka aikata a wannan zaman wato ba za a yi wato wato ba za a yi wato sallama a bisa mai wato wasan lido ba ko kuma mai yin kwado duk ba za a yi musu sallama ba wato wal qa'id go da mai zama da hajjati saboda bukatarsa wato da me wato wato me to da me wato gyaran wato ban daki da wato wanda yake a tsabaice a ban daki wa gairihi da wani za Alhamdulillah da wannan ma da ya kawo mai cin abinci shi ma mai cin abinci mutumin da yake cin abinci ba za ka ce za ka yi masa sallama ba eh ba in ka zo ka samu mutum eh ba za ka yi masa sallama ba in yana cin abinci in kuma kai masa ma sallama to ba sai ya an ba zai ansa ba saboda yana da uzurin cin abinci eh kuma wato yadda wato ake so eh shi na kan abun hawa wanda ya fi girma to shi zai wa na kan abun hawa wanda ya fi kankanta kamar na mota zai wa na babur a yanzu na babur zai wa na keke eh saboda in ka lura na mota zai fi na babur sauri to shi yasa ashe na mota ne zai samu na babur ita sallama wanda ya zo ya samu shi yake fara yin sallama shi kuma na babur zai fi na keke sauri domin shi zai zo ya samu na keke haka nan shi kuma wanda yake tafiya da na babur din da na mota da na keken shi wa na zaune sallama to idan aka zo aka sami wato jama'a da yawa aka yi musu sallama in ɗaya ya ansa to ya ɗauke wa sauran ba za a ce duk kowa dole sai duk sun ansa ba eh amma ɗaya ɗaya in ya ansa shi kenan haka nan ba za ka baka samu mutum yana zaune yana busa taba ka ce assalamu alaikum ba eh shi ma ba za ka yi masa sallama ba eh saboda duk wani aiki da ake yi wanda mutum yake yi na sabo ba za ka ce za ka yi masa sallama ba eh
نعم إن الله كان على كل شيء حسيبا Allah mai wato hisabi ne a bisa kowane abu ai muhasiban mai hisabi ne zai saka wato a kansa yana daga cikin abin da ubangiji zai saka a kansa shine wato rajin sallama sunna wato ta keɓe wasa sunna sunnatul kafira wato ke wato sunna ta keɓance kafiri ba za a yi wa kafiri sallama ba wal mubtadi'a da ne bid'a bid'i mutum da ya saba aikin bid'a wal fasika da fasiki eh wal musallima wal musallima ala qabil hajati eh wa man fil hammani wal akila to fala yajibu raddu alaihi raddu sallama baya kan wa'annan idan ma mutum ya zo ya samu mutum a ɗakin wanka ya ji motsin sa ya ce wa ne salamu alaikum ba sai ya masa raddi ba eh ko ya samu mai cin abinci ya masa sallama to shi ma mai cin abincin ba ba zai masa raddi ba ko ya same shi yana biyan bukata ba zai masa raddi ba eh, kuma wato an ki wato wato an kya wato a cikin na ƙarshen nan kuma idan kafiri ya zai maka sallama to sai ka ce masa wa alayka shikenan ba maganar salamu eh نعم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب Eh, فيه Allah ubangiji shine ba an bauta cancanta shi shi Allah kuma zai tara ku wallahi zai tara ku daga kaburburan ku a cikin ranar alkiyama ranar alkiyamar da babu kokonto a cikin da ومن يصدق من الله hadisa حديثا ai ba ɗaya mafi gaskiya wato min Allah daga Allah ba ɗaya mafi gaskiyar zance daga Allah ai kaulan abu da zance wala ma raja'a nasu min uhudin yayin da wato wasu jama'a suka dawo daga yakin uhudu ikhtalafa nasu fihim sai wato makabai suka yi sabani a cikin su fa qala fariqu wata jama'a sai suka ce da annabi uqtulhum ka kashe su wa qala fariqu wata jama'a da cikin su suka ce laka a kashe su fa nazala sai wannan wato aya ta sauka to su wannan jama'a wato ai munafikai ne eh wannan sabanin da suka yi duka sai da manzala ya kashe su saboda su munafikai ne eh su kuma wayannan da suka ce ka a kashe su saboda koda munafikai ne a zahiri sun kalmar shahada yasa suka ce to ka a kashe su فما لكم في المنافقين فئتين fa malakum fil munafiqina fi atin me sha'anunku wato ya sha'anunku ya zama a cikin sha'anin wato a cikin munafikai suka zama wato fi atin jama'a biyu ai firqatain jama'a biyu والله أركفهم بما كسبوا kasabu wallahu Allah wato arkasahum bima kasabu ai ya mai da su da abin da suka aikata min da kufri na da kafirci wal ma'asi da sabo أتريدون أن تهدوا من ضل ko الله kuna nufi za ku iya shiryar da wanda Allah ya fasar da shi ai za ku shiryar da su ba ku idan ya su daga jumla wato wato shiryayyu wal istifhamu istifhamu nan a guri guda biyu lil inkar na inkari ne ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا duk wanda Allah ya fatar ba za su samu masa wato tafarki ba zuwa ga hanyar shari'a ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء wato sun yi buri ina ma kuma za ku kafirce kamar yadda suka kafirce sai ku zamo ɗaya ku da su bil kufra cikin kafirce فلا تتخذوا من- منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل sabilillah الله ku za ku riki mazubanta ko ku riki masoya wanda za ku yi soyayya da su wato in azharul imani ko da sun bayyana imani ba sun bayyana imani wato kar ku rike su wato masoya hatta yuhajiru har dai sai sun hijira fi sabilillah cikin wasu ɗauka addinin Allah ai hijira da hijira sahihatan ingantacciya to haƙiƙu imanahu wa za ta tabbatar da imanin su فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم tumuhum in tawallau in ku suka juya wa aqamu suka tsaya alama hum alaihi suka abinda suke kansa to ku kama su bil asr da riba cewa ku kashe su duk inda kuka same su ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا kakku ku duki wato masoya daga cikin su wanda za ku yi soyayya da su wala nasira wala ne taimako tantasiru na biyu za ku nemi nasara wato nemi taimako da shi ala adubukum bisa wato makiyanku إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لو جاءوكم illa alladina sai dai wa'anda yasiluna ila qaumin ai suke ayyar da una suke fakewa zuwa ga wato wasu mutane bai na kun wa bai lahun misaqun wanda akwai alƙawari tsakaninku da tsakaninsu ai ahadu wato alƙawari bil amani da aminci lahum gare su wani man wasala da kuma aminci ga wanda ya sami ilahin zuwa gare su kama ahadun nabi sallallahu alaihi wasallam hilal ibn umayr uwaymin al-aslami kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari da hilal ibn umayr uwaymin al-aslami aw alladhina ja'ukum ko kuma wanda suka zo muku wa kada hasirat suduruhum alhali haƙiƙa wato wato wato kirazan su sun kuntata an an yi katilu daga siyaki su an yi katilu kuma daga siyake kuma a qaumihim tare da wato mutanen su wato mutanen su za su yaƙe ku sai su kuma zukatan su suka kuncin cewa ba za su iya haɗuwa da su su yaƙe ku ba wato ba su yaƙe ku ma hum ba kuma wato ba su ba za su yaƙi su yaƙi ko kuma wato wato zukatan su sun riga sun yi kunci wato daga siyaƙe ku ma a ƙaunin tare da mutanensu aw yuqatilu qawmahum ko kuma siyaƙi mutanensu ma akum tare da ku ayoyi suka zo mun fiki suna masu kamewa an italikun gaba da yaƙa ko italihim da kuma yaƙin su to bala ta ta'arradu ilayhim ko ku jira wato ilayhim gare su bi akhzin da ruqo ma'ana riba cewa wala qatlin wala jiza wa hadha wannan wa ma ba da hudu abin da yake bayan sa منسوب أن مثلا بآية السيف دعاية لن تتقوا به ولو شاء الله لطلقهم عليكم فلقاتلوهم da Allah ya so wato ba su iko a kanku da ya ba su iko a kan naku eh shine ya karfafa zukatansu to shikenan in ya karfafa zukatansu ko sai su yaƙe ku walakin hu sai cewa Allah lam yasahu bai so haka ba fa alqadi qulubihim ruba sai jefa razani da tsoro a cikin wato zukatansu فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إذا suka nisance ku ba su yaƙe ku ba suka kuma wato jefo muku wato aminci shine wato asul hasuli ai in ƙadu ma'ana dai suka jawo to kuma ji Allahu lakum alaihim sabila Allah bai sanya wato safarki wato da kamawa ko kisa bai sanya ji lakum gare ku ba alaihim akan su فتجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا Mahon قومهم ban za ku samu wasu wadda suke nufin an yamanukum wato su amintar da ku bi izharin imani da bayyana imani inda kuma a wajen ku wa yamanu qawmuhum kuma suke wato amintar da mutanen su bil kubra da kafirci zaraju ilaihim in suka koma zuwa gare su wa hum asad wa gafar sun asad wato kabila asad da gafar wato idan sun zo gun gugun ne sai su nuna su wato masu imani ne idan kuma suka koma gun mutanen su sai su zama suna cikin wato kafircin su to ya za a yi كلا ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها kullama dukkan da wato aka mai da su ilal fitina zuwa ga fitina aiduku aka yi kiran su ilal shirki zuwa ga wato shir- zuwa ga shirki shirku wato ta wato wani abu bauta da Allah urki su biya ai sai a afkar da su ai waka wuce su afku a shadda hukumin wato mafi tsananin amkawa biya a cikin ta فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث Um, ثقفتموهم idan ba su ba ku ba su nisance ku ba da sarki kitalikum da barin yakin ku kuma wato ba su miƙo muku wato aminci ba ba su ba da aminci ma'ana sulhu zuwa gare ku ba kuma ba su kame hannuwansu ga buran ku ba to ku kama su bil asr da riba cewa kuma ku kashe su duk inda kuka same su ai wajadtumuhum duk inda kuka same su وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا mubina wancanan ku wato mun sanya wato iko lakum gare ku alaihim akan su iko kuma mubinan bayyane ne ai burhanan hujja bayyanan mabayyan ya zahiran zahiri ala taslihim bisa kashe su wasa bihim dariba sai su liga darihim saboda yaudarar su وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ bai kam- bai kasance ga mumini bai kashe dan uwansa mumini ai ma yan bagi bai kamata ba an yi zura minhu qatlu kisa ya faru daga gare shi lahu gare shi illa khata sai dai yana mu mai kuskure fi kafe cikin kashe shi min gairi kasdin ba tare da wato yayi nufin kashe shin ba eh wato ba tare da yayi nufi ba abu ne wato wanda ya bujo wato a bisa kuskure ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة wanda duk ya kashe mumini a bisa kuskure eh bi an kasa da ran ya gairi shi shine ya nufi ya jefi waninsa kamar wani abin farauta ko kuma yana neman ya jefi wata bishiya din ta zubo masa da 'ya'yan bishiyar to fa asabahu sai ya samu dan uwan nasa mumini shikenan sai ya mutu to kun ga wannan bai bai nufi kashe shi ba wata wato wani abu ne na kuskure ko kuma au zarabu ko kuma a kuka dan uwan nasa ya mumini ba la ya kutilu da abin da baya kisa galiba masa galibi abin da baya kisa kamar bulala shikenan ya dau bulala ya doki dan uwansa mumini daga wannan duka sai ya mutu domin bulala ba a santa da kashe mutum ba to wannan ya zama wato kuskure ne duk wanda haka ta ta samu gare shi to abin da yake kansa fata hariru da kabatin ya yanta wuya mu'minatun mu'minatu shine wannan wajibi alaihi a kansa wajibiyatun wasiyatun musallamatu ila ahlihi illa an yasaddaqu kuma da diya wato musallamatun ay mu'addatun ababbayewa ila ahlihi zuwa ga ahli ay wato ahalinsa ay warasati ay warasatil maqsuli magadan wato wannan abin kashewarsa sai a ba su diya illa an yasaddaqu sai dai wato in sun sadaka ai ya tasaddaku sai dai in sun sadaka diya alaihi gare yake wato sun yi sadaka alaihi gare shi biha da ita diya bi an ya afu an ha shi ne shi rangwame gaba da wato diya su ce sun yaje masa diya wa bayyana su sunnatu sunnan manzo Allah ta yi bayanin annaha cewa ita wannan diya da za a bayar li'atun min al-ibli raqumi 100 ne eh raqumi 100 shine diya mun sha bin labarin wato diyar raqumi 100 nan tun zamanin wato sanda aka fanshi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine wato da kumi 100 ishiruna to ga yadda zai bada ita an ce raƙumi 100 to ai ba raƙumin zai ebo guda 100 kala ɗaya ya bayar ba a yadda zai bada su ishiruna bintu mahadin sai ya bada wato bintu bintu mahadin guda 20 waka za banatu labuni haka nan kuma ya bada banatu labunin wato guda 20 wa banu labunin mazaje kuma banu labunin shi ma 20 wa haqa'iqu da hiqqoqi su ma ishirin wajen zawon da jaz'o'i su ma guda ishirin wannan duk nau'i nau'i ne wato na wato na na dabbobi na wato su wa'annan shanu da za a bayar na diya wa annaha can dai cewa ita wannan diya ala aqilatil qatili suna kan dangin shi wanda yayi kisan wa hum asabatuhu sune wato asibansa na gado illa al-asl sai dai asali wal fara da fari illa al-asl sai dai asali wal fara da fari muwazza'atu kuma ita wannan jiya abin wato karkasawa ce alaihim a kansu ala talatu sinina bisa wato shekara uku za su biya za su biya ta alal gani minhum nisfu dinarin nisfu dinarin ne ya tabbata akan mawadaci daga cikin su wal mutawassit matsakaici kuma rubu dinarin zai ba da rubu dinari kullum sanatin a kowace sana fa in lam yafu in ba su cika ba da ba su iya biyan wannan ba to ba su iya cin cika sun biya wannan jiya ba a wannan shekarun to fa min baitul mal sai a diba daga baitul mal a biya fa in ta'azzara idan biyan yayi wahala ma daga baitul mal kamar baitul mal ba kuɗi ko kuma a'a babu ma baitul mal a irin kasashen da wato ba shari'a ta musulunci ake ba to fa alal jani shi wannan wanda ya laifi to wannan jiya ta dawo kansa sai kuma shi kuma sai je ya biya فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة to idan dai wanda aka kasan aka kashe din ya kasance daga mutane ne wato abokan yaki abokan gaba lakum gare ku shi kuma wato muminin mumini ne to fa tare wa kabatin to wato ɗan tarakaba shi ya wajaba gare shi muminatin mumina wato wato ɗan tarakaba wato fa tare wa kabatin kai ɗan tarakaba mumina wato ita ce ta tabbata alaƙa tilhi bisa wato wanda ya kashe shi kafaratan kafara wato a kansa wala diyata ba diya su sallamu za a miƙa ta ko kuma wato za a miƙa ta ila ahli zuwa ga ahalinsa lihirabatihim saboda yaƙin su yaƙeƙen ya da yake tsakanin musulmi da su wato idan wato shi kuma wanda aka kashe yana daga cikin abokan gaba kajiri ne abokan da ake yaƙi ne shi kuma wanda ya kisan ya zama shi kuma mumini ne eh to shi kenan zai yi kafara eh kafara ita ce ya yanta wato wuya shine bawa ko baiwa eh shine wato kafara amma babu diya a kansa domin abokan yaƙi ne in ma an fito yaƙi ai karawa za a yi a kashe fiye da ɗaya ko ma fiye da biyu a cikin su saboda haka ba wata diya da za a bayar وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة idan kuma wanda aka kashe din ya kasance daga mutanen da akwai tsakaninku da tsakaninsu akwai alkawari ma'ana tsakanin musulmi da dangin wanda aka kashe din akwai wato alkawarin zaman lafiya eh ka ahli zimmati kamar amma to ma abuta zimma to shikenan wannan fadiyatu akwai diya diya ta tabbata da hu gare shi musallamatu abban miƙawa ila ahlihi zuwa ga ahlinsa wa hiya sulusu diyatul mu'min ita diyan mu'mini wato diyar da za a biya ta kashe mu'mini to sai a kasa ta uku sai a biya tasa eh duk da kafiri ne to amma akwai alƙawarin zaman lafiya tsakaninsu da tsakanin musulmi can da muka ce za a bada raƙumi ɗari to idan wanda aka kashe din ya zama na daga cikin wato wannan mabuta wato alƙawari ne wato wato wanda aka yi alƙawari ahlul zimmati ne to shikenan sai a ba da raƙumi 33 da sa'a saniya 33 da wato da sulusi shine abin da za a za a za a biya eh in kana yahudiyya eh idan dai wanda aka kashe din wato ya zama ahlul zimma kuma amma yana addinin yahudanci aw nasaraniya ko kuma ba nasari ne to wasu lusa ushirha haka nan kuma koyin abiya wasu sulsanin ushirin diya in kana majusi in ba majuse ne masu bautar wuta eh bautar wuta suke amma akwai alƙawarin zaman lafiya tsakanin su da musulmi to shikenan diyan musulmi diyar da za a biya musulmi in an kashe musulmi diyar da za a biya danginsa to sai a kasa ta goma sai a ɗau na goma kuma sai a kasa ta uku sannan sai a ɗauka shi biyu daga wannan ushirin shine sulusani na ushirin biyar shikenan sai a baya shine sakamakonsa kamar yanzu misali a ce a ushirin biyan musulmi shine raƙumi goma domin raƙumi ɗari ne raƙumi ɗari ne wato biyar ko to tun da raƙumi ɗari ne biyar to shikenan sai a ce nawa ne ushirin raƙumi ɗari ushirinsa shine goma ko dari a raba ta gida goma eh a goma kenan to goma kuma a raba ta gida uku kaga ya zama uku uku da sulusi kenan in ka hada zai zama shida da sulusani raƙumi shida da sulusanin raƙumi shine biyar ba majuse eh haka za a biya wata habibu rakabatin kuma da yanta wato rakabatin wato wuya muminatun mumina ala qatilihi bata wanda ya kashe shi ba to wanda ya kashe wannan daga cikin su ma'ana zai bada wato ba zai bada bai bawa ko baiwa ya yanta ta saboda kafarar wannan aikin da yayi eh ma'ana wata hadiru da batin yanta wuya mu'minatun mu'mina ala qatilihi ta tabbata bata wanda ya kashe shi kamar lam yajid فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله wanda duk bai samu wato bawa ko bai wanda zai yanta ba eh bi an faqad haji ne ya rasa ta ko kuma wa ma ya hasulu hadi ko ya rasa abin da zai ciya da shi to shikenan fa siyamu shahrain sai azumin wata fa siyamu shahrain ne azumin wata biyu mutatabi'ain masu biyan juna alaihi su suka tabbata a kansa kafaratan dan kafara ولم يذكر الله تعالى الانتقال الى الثاني Allah bai faɗi wato shiruwa daga waɗannan jin zuwa ga zuwa ga ciyarwa zuwa ga abinci ba eh kafara kisa guda biyu ce ko ɗan tawiya eh shikenan ko kuma azumin wata biyu mutu tabi'ai ba magana in ka baka samu baiwa ko bawa ka siya ka ta ta ba ko kuma ka kasa azumi a ce ka ciyar to a kafara kisa ba ciyarwa tsakanin waɗannan guda biyu ne kawai saboda a gallaza wannan abin a san cewa abu ne ba kankani ba mutum yayi eh shi ne ya ce kan zihari kamar zihari wa bihi asab shafi'i da wannan ne imamu shafi'i ya ruku fi asahi qaulai cikin mafi ingancin zantukan sa guda biyu tawbatan tuba lillahi daga Allah mazdarun mansurun fihi al-muqaddari wa kana lahu wa kana Allahu aliman hakima Allah Allah ya tabbata masa ni da halitta sa shi kuma gwani a cikin abin da yake gurgurjin shi lahum gare su ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما wanda ya kashe mumini muta'ammidan yana mai ganganci da gangan ya kashe mumini bi an ya kusu da qatlahu shine ya nufi kashe shi bima ya kusu da abin da yake kisa galiban mutarin jaye an san wannan abin kisa yake kamar ko bindiga ko wuka ko takobi ya kashe shi da shi aliman yana masani da imanihi da cewa wannan mutum mumini ne to fa za hu sakamakon sa jahannama wutar jahannama khalidan yana mai dawwama fiha a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya kishi gare shi ya Allah ya kishi da shi ma'ana azaba Allah ta tabbata gare shi domin duk inda aka ce Allah ya fishi ana nufin azaba Allah ta tabbata gare shi wala anahu Allah ya la'ance shi kuma ay abadahu ya nisantar da shi daga rahamarsa wa adalahu azaban aziman ya tanadan masa kuma azaba wasu take mai girma sinnara a cikin wuta wato wannan kuma wato muna koma ga wanda wato yake halarta wato wannan irin wannan mummunan aiki ko kuma cewa wannan sakamakonsa ne eh shine an saka masa da abu irin wannan wato babban wato babbar wato wannan sakamako eh kuma ba faro fi hal fi khulful wa cikin saba wannan kon da kauli saboda Allah yana cewa wa yaghfir ma dun zalika liman yasha an kawo da Abdullahi dan Abbas cewa wannan aya ala zahiriha akan zahirinta take wa anna cewa ita lati hatun mai gogewa ce ne gairi ha ga wani tunan ayatul magfirati daga ayoyin gafara da yin gafara wa bayyana ayatul bakarati ayat surar bakara din ta yi bayanin anna qatilal amd cewa mai kisan ganganci yuqtalu bihi ana kashe shi da shi da wanda ya kashe wa anna alaihi diyatu kuma diya ta tabbata alaihi akan sa in ufiya anhu in an masa rangwamen cewa ba za a kashe shi ba to dole a ba da diya eh wata baka kadurha wato gwagwadon jiya da za a biya ya gudana mun riga mun faɗe shi yanzu nan a baya wa bayyana su sunnatu cewa wato sunnan manzala ta yi bayanin anna bainal amdu wal khata'i qatlan akwai wani kisa da yake tsakanin amdu da khata'u kisan ganganci da kisan wato kuskure akwai wani kisa a tsakanin su eh wato akwai kisa a tsakanin su kisan ma shibhul amdi ana kiransa da shibhul amdi wato mai kama da ganganci wa huwa an yaqtulahu shine ya kashe shi bima la yaqtul galiban da abinda baya kisa galiban a mafirin jaye to fala kisasa fi wannan ma babu kisasi a cikin sa ba za a kashe shi ba bal diyatun shi ma diya za a biya kal amdi kamar kisan ganganci fi sifata a cikin sifa wal wal khatai da kuma cikin kuskure fi fi ta'jili wato cikin wato ta'jili cikin kirtawa wannan na gaba a zuba ne a gaba a to san baya والخطأ وتكالأمر كم تستمع أسفا والخطأ لكتبه في التعجيل سكون جنك التوم والمنه والحمد للأوكا وهو وهو شيني وهو والأمد كم وهو وهو شي والأمد كذا زنجان شي أولاد الكفارة سنة ما في شنشنتا كفارة من الخطأ إذا كتبه لكتبه ونزل كم ya wato ban garsa wani zara kuma wannan aya ta sauka ne lamma marar rafarun min sahabati bi rajulin bani sulaimin huwa yasuqu ganaman wato wasu daga cikin sahabbai sun wato sun shuɗe da wani mutum daga bani sulaimin shi yana kora wato ganaman tumakin sa fa sallama alaihi sai musu sallama fa qalu sai suka ce ma sallama alaina illa taqiyatan bai yi mana sallama ba sai dan tsoro kuma ya kare kansa fa qataluhu sai suka kashe shi wa saqu ganamahu suka kore wato dabbobin sa ga tana aya gaba to ya ba cikin hadisi na wallahi wato gushewar duniya ita tafi sauƙi ga Allah daga wato kashe wato mutum wanda yake musulmi wafihi a cikinsa ya ba a cikinsa da dai mutum na da wai dai mutum za a ce ya yi kisan kai a wato a wato mahudar rana wato na farko kuma wato da wani kuma da yake can ƙarshen mafaɗin rana shi kuma ya yarda da wannan kisan da ya yi to da to da ya tarayya da wancan ɗin a cikin wato jininsa wato shi yadda ya yi ba shi kisan ba amma ya yarda da abin da wancan ya yi to duk sun tarayya ya zo dai a cikin sa wanda duk ya taimako wajen kasa musulmi da wato ko da da rabin kalma ne zai zo ranar alkiyama an rubuta tsakanin idanuwansa wannan wato mai ɗaya ƙauna ne daga rahama Allah ta'ala ba ya ba zai samu rahama ba ya zo dai a cikin sa san cewa wannan mutum wato gini ne na Allah abin wato duk wanda ya rushe ginin Allah kuma ya zama la'antacce alhamdulillah
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani idza darabtum fi sabilillah idan kun yi tafiya ai safarku kun yi tafiya lil jihadi saboda zafiyin jihadi fi sabilillah cikin dauka addinin Allah to fata bayyanu a cikin wata kuma qira'ar wa fi qira'atin bil musallasati fata sabbatu ma'ana wato ku nemi bayani ko kuma ta fata sabbatu ko kuma ku tabbata eh in kun tafi yaki saboda dauka addinin Allah ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا eh to ku nemi bayani eh in kun tafi yaki ba kowa za ku gani ku kashe ba a'a in kun je ku nemi bayani dan ku ware wanda za a kashe da wanda ba za a kashe ba wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina kar ku faɗa wato kar ku wato kar ku faɗa ga wanda ya muku sallama eh ku ce kai dai ba mumini bane wa inna ma qulta hadha taqiyatan kai dai ka faɗi wannan saboda tsoro ka kare lilafsi ga kanka wa malika dukiyarka fatabtuluhu balle ku kashe shi
تبتغون عرض dabta gora ai kuna neman zalika da wannan arzin hayatun duniya uluran rayuwar duniya ai muta hawa su jin daɗin ta wato abin da kuke nema kenan shi yasa kuka kashe shi don ku samu ganima kayan za فإن الله مغانم كثيرة fa inda Allahi maganin fa inda Allahi maganin wato ganimomi wato sun tabbata ga Allah kasiratun masu yawa tugunikum za ta isan muku an katil mislihi gaba wato kashe irin wannan mutum limalihi saboda zuciyarsa abin da yake gun Allah ya fi abin da yake gun wannan yawa كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا kazalika haka nan dai kuka kasance min qabl tun gaba eh wato ta usamu dima'ukum ana tare jinnanku wa alwalukum da dukiyoyinku bi mujarradi qawlikum qawlikum shahadata da mujarradin kun yi kalmar shahada to kuma ai da haka kuke kuma da ba mu'minan bane wato kuma an kare ku ne saboda an kare jinnanku da dukiyoyinku da komanku saboda wannan kalmar shahada to shikenan idan kuna haɗu da mutum kuma yayi muku to shikenan shi ma ya karu kamar yadda kuma wa karu famman Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa bil istihari da bayyana bil imani da imani wal istiqamatu da daidaito eh to fa tabayyanu idan kun haɗu da wato mutane ko ku nemi bayani eh ku nemi bayani an taqtulu dan kar ku kashe mu'minan mu'mini wa fa'alu kuma ku aikata bidahil da mai shigowa cikin islamu cikin musulunci kama ku ila bikin kamar yadda aka aikata da ku إن الله كان بما تعملون خبيرا sai Allah ya tabbata wato masani da abin da kuke aikatawa fa yaji ku zai saka muku bihi da shi لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم la tawal qaiduna wa'anda suke zama ba su tafi yaƙi ba min almu'minin daga mu'minai to ba za su yi daidai ba wato wa'anda suke zama daga mu'minai ba su tafi yaƙi ba zai ru'ular darari waɗansu ma'abuta wato a darari wato wato larura eh min zamanatin daga zama- zamana shine wato shamajika au amma ko makanta ko wato aunahin ko wato makamancinsa to ba za su yi daidai ba wani mujahidi ne da wanda suka je suka yi jihadi fi sabilillah shi ne ka addinin Allah bi amwalihim da dukiyarsu an bukihim da kawunan su فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجات faddar Allah mujahidi Allah ya fifita wanda suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunan su ya fifita su alal qa'idina bisa wanda suke zaunannu suka zauna ba su je wato jihadin ba lidararin saboda wata wato wato wata wato wani wani uzuri wata larura ya fifita su da darajar daraja ai fadilatan wato daraja listiwa'ihi ma saboda daidaiton su fin ne ta a cikin niyya dukkan su sun niyyar yakin amma wa'annan wata larura ce ta hana su tafi to anan sun daidaita amma wa'anda suka je wato yakin nan to wanda ya su mujahidin da ƙarin wato wanda suka je suka yi jihadin nan bil mubashirati da wato wato wato fito na fito da yakin da suka yi to sun fi wa'ancan wa kullum وكلا وعد الله الحسنى kowanne daga jama'an nan guda biyu Allah ya musu alƙawarin aljanna وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا kuma عظيما Allah ya fifita masu jihadi alal ka'idi da fito wanda suke zaune ligayar da rayin ba wato saboda wata larura ba suka ci tafiya yaƙi fa to Allah ya fifita wanda suka je su ma suke wannan jihadin da ajran lada aziman mai girma darajatin minhu wa maghfiratan wa amma rahma darajoji ai masaukai minhu daga gare shi babu hasadin ta fauka barin rubushin shaki min alkaramatu daga girmamawa wa maghfiratan da gafara wa rahmatan da rahama ai mansuba lilti ilhima almuqaddari wato Allah ya fifita su Allah ya fifita wanda suka je suka yi mubasharar wato jihadi wato ya fifita su akan nau'in nan guda biyu wa'ancan mumine ne amma ba su je sun mubasharar yakin ba saboda wata larura to wa'anda suka je suka yi mubasharar yakin to Allah ya fifita su akan su saboda su wa'annan ba su je sun yi ba amma Allah zai ba su ladan niyya na biyu su ne kuma wa'anda ba su je sun wato yi jihadin ba kuma ba niyyar eh to saboda haka wa'ancan kuma sun fi wa'annan har ila yau eh sun fi wa'annan nau'in nan guda biyu shine Allah ya ce wato waɗanda ba su tafi ba saboda wato wata ba su da wata larura a kin tafiyar suka yi to Allah ya fifita su wato ajran lada mai girma wato kuma darajoji ne daga- daga Allah da gafara da rahama duk Allah ya yi musu wa kana Allahu ghafuran wa kana Allahu ghafuran rahima Allah ya tabbata mai gafara ne ga masoyansa rahiman mai jin kai ne ga mabuta binsa wannan zalla aya ne zuwa ta sauka fi jama'atin cikin wata jama'a aslamu da suka musulunta amma wa lam yuhajiru ba su hijira ba to shikenan fa qutilu yawm badr sai an kashe su ranar yakin badar ma al kuffar tare da kafirai sai Allah ya ce إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم kago inda wato mala'iku suka wato masar da su ai suna masu zaluntar kansu bil muqamin da zama ma al kuffar tare da kafirai wa tarkil hijrati da barin hijira قالوا فيما كنتم halu su wato mala'iku sai suka ce da su suna masu kurtar da suka ce fi makundin cikin me kuka kasance ai fi ayi shay'in kuntum cikin wani abu kuka kasance fi amrjinikum cikin labarin addinin ku قالوا كنا مستضعفين في الأرض halu sai suka faɗa suna masu hanzari suka ce mu dai mun zama ababen raunanawa wato ajizi na muka jeyu ne an yi kamata jini gaba da tsaye da addini fal'ar da a cikin ƙasar maka قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا fatuhalu biya sai malaiku suka faɗa musu dan kurstawa suka ce shin ƙasar Allah bata zama mai yalwa bane fatuhajiru balle ku yi hijira biya a cikin zamin ardul kubur da ƙasar kafirci ila baladin asar zuwa ga wani gari kama fa Allah gairukum kuma yadda wasu ku suka aikata qala ta'ala sai Allah ta'ala yace فأولئك مأويهم jahannam جهنم wancanan ka makomar su ita ce wutar jahannama وساءت masira مصيرا makoma ta munana hiya ita ce wutar jahannama إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون nuna sabila سبيلا sai dai wa'anda aka raunanar min rijal daga mazaje wani sa'i da mata da kuma ƙananan yara alladina la yastati'una hiyata wanda ba su da wato ba sa samun yin wata dabara ai la quwwata lahum ba ƙarfi gare su alal hijratu bisa hijira wala nafaqata ba su da kuma guzurin da za su yi hijira wala ya haka dole ba sa kuma shiriyar sabilan tafarki ai tsarikan tafarki ila ardil hijratu zuwa ƙasar hijira فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم wancananka ya kusata Allah wato ya rangwame garin su وكان الله عفوا gafura غفورا Allah mai rangwame ne kuma mai gafara ya tabbata wato yana gafara ya tabbata kuma yana wato rangwame eh to ai ita sallama addu'a ce to amma ba haka shari'a ta ce ai ba abinda shari'a ta ce ai in an ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam eh kamar da yadda muka faɗa din nan to shine abin da ya kamata a yi kuma shine wanda ya walibi amma wasu ne da suke faɗa an ce assalamu alaikum su ce amin ai suna ganin kamar wato kai musu addu'a ne wato da aminci eh domin ita sallama ai addu'a ce to amma dai abin da aka sani kai za huyitu bi tahiyyatin to fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha eh ai ga nasin alqur'ani saboda haka duk wani abin da za a kawo ba nasin alqur'ani ba kaga ai ya zama wani abu kuma daban eh, ga yadda Allah yake ayi fa hayyu umarni ne idza huyitu bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha
yawa eh in kace salamu alaikum sai a ce yawwa salamu alaikum yau ya fi muni ya fi muni ba za a ce wa alaikum salam ka ce mutum salamu alaikum ya ce yawwa ko kuma salamu alaikum ya ce barka ka dai barka dai to kaga wannan ai duk ba haka aka sani wannan ba shari'a shari'a ba ta ce haka ba ba ba ma in ma suna hira su sai kai sallama ka wuce ba ba a ce ba an samu ka sallama ba to alhamdulillah yan uwa da dukkan dai alama yau shine karshen sha'ban eh saboda ba mu samu zuwa gidan sarki ba saboda kan fashin karatun yayi yawa shekaran jiya a ba mu yi karatu ba jiya an yi yau ma a ce an kuma tafiya ba yi karatu ba to shi yasa muka yi hanzari muka ce a faɗi uzuri dan dai akalla dai a zauna a samu a yi karatu bai kamata ana farko a fara da fashi ba to amma kamar yadda nake samun bayani sai ga shi nan ma sun aiko eh ga shi ma aike nan yanzu sun aiko cewa na kafin ka gudo ya to shi ke nan alhamdulillah nan ma bayanin ganin watan ne suka turo da shi ta waya eh domin ka'ida shi duk wanda yake cikin wannan kwamiti shi sakatare na gidan sarki to da zaran ana yi ana buga kuma za a tura wa kowa don ya ga abin da aka yi kuma dama sun ɗazu kafin ma a magariba ƙasashe da yawa mun gani cewa sun ga wata su saudiya su kuwait sun misira ma nan duk an ga watan kuma da kyakkyawan zato wannan watan da ba zai samu saɓani da yawa ba eh insha Allah domin watan rablan wata ne da ya kamata musulmi su haɗa kai a samu wato azumi amma ga shi dai ana ganin da yadda abubuwan suke tafiya matsala ce ga sanan ga kamata matsala ce mai matuƙa haɗari ya kamata haɗa kai idan hanyoyin da ake ji ake cewa an ga wata hanyoyi ne wanda suke shari'a ce ta tsara su ya sa nake gode wa gidan rediyo wani zubin suna kawo yadda ake yi a gaban sarki suna jonowa suna ana faɗa ga shi abin da ake yadda ake kirawo mutum idan mutum ya zo ya zauna a ce ina mai unguwarsa mai unguwarsa ya zo ya zauna a ce ina dagacin ariyarsa kamar nan an ce mai unguwar zangon mare bai sai ya zauna sai a ce ina wakilin gabas tun da zangon mare bai a ƙarƙashin wakilin gabas take sai a ce shi ma ya zo shi ne kamar dagaci sai a ce ina hakimin garin hakimin gundumar sai shi ma ya zo ya zauna duk kowa sai ya zo ya zauna ga malamai ga sarki ga hakiman da suka samu halarta sannan a zo a fara tambaya farko ma ba za a tambaye shi ya ga wata ba sai an ce kai mai unguwa waye wannan sai mai unguwa ya bayanin sa sai a ce to kai mai unguwa me ya halin sa sai mai unguwa ya ce a ni dai na san shi mutumin kirki ne sai a ce to kawo mutum biyu daga unguwarka wanda za su maka shaidar cewa abin da ka faɗa gaskiya ne sannan mai unguwa dama ya taho da mutanen unguwa wanda suka rako wanda ya ga wata in kuma da yawa ne suka gani sai a nemo mutum biyu su yi masa shaida abin da mai unguwa ya faɗan nan gaskiya ne sai su eh ba shakka mutumin kirki ne sannan sai malamai su fara masa tambaya sai shi kuma hakimi sai sarki ya ce kai hakimi wannan dagacin naka kai dagaci kai wannan mai unguwar taka me ya matsayinsa sai dagaci ya faɗa sai kuma sarki shi to hakimi mai ka sani dangane da wannan dagacin shi ya yi shaida akan mai unguwa kai kuma kai shaida akan dagaci sai shi a shi dai mutumin kirki ne ya san shi amma baɗini kuma Allah ne ya sani sannan sai kuma a jefo ƙwallon a gaban malamai a to malamai sai ku tambaya kowa ya tambaya to akwai malaman da ake zama da su akwai malamai wanda suke sun karanci fiqhu akwai kuma malaman da su kuma ilimin hisabi in ba ka faɗi watan ba ta inda zai tsaya ba za su buga hisabin su ce nan ba anan yake ba da an tattaro kan wanda duk za su bada gudunmawa a tabbatar da watan to wannan abu da ake sai ka ga wato abu ne wanda yake wato yana kokarin wato ya tabbatar da cewa watan nan wato an faɗe shi bisa wato da ka'ida take kuma magana cewa ko ba a ganshi ba an ce an ganshi wannan kuma sai a bawa Allah hukunci Allah ne shi ya san wato abin da yake na baɗi ne amma dai yadda shari'a ta tsara cewa a yi a tabbatar to a gaban sarki ana yin wannan saboda haka ina yi da murna baki ɗaya da wannan wata ya albarka watan ramadan watan da manzo Allah yake cewa farkon sa rahama ne tsakiyar sa gafara karshen sa yanci daga wuta to Allah ya yantar da mu Allah ya ba mu alkhairan da wato suke ciki yi ta kokari yan wa kan mu zauna wato mu mai da wato dararen watan Ramadan kora ne kun cikin bacci cikin wato sanyi mu nemi wajen iska ba abin nema ba kenan ibada ake nema karatun Qur'ani na tilfili ayyuka na alkhairi wanda za a yi ka samu damar kai alheri kai alheri ba wai sai kayi alheri abinda wani can babba zai ka riga hango shi a'a ko ɗan naira goma sai kake da ita to yi alheri cikin wata ramadan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi alheri amma na na Aisha take cewa mafi lokacin da yafi alheri shine cikin wata ramadan saboda watan ramadan yana da falala yana da girma yan uwa sai mu fita sani niyya kuma kamar yadda muka sani yau idan an yi sahur to sai a yi niyya niyyan nan in ka yi ta guda ɗaya to shi kenan ba sai ka kuma yi wata niyya ba za a ce kullum ka niyya ba idan ka ce ka yi niyya azumin wata ramadan to ba za ka sake niyya ba sai dai in wani sharaɗi ya zo azumin ya tsinke kamar ana cikin azumi ka samu rashin lafiya to idan ka samu lafiya za ka dawo ka ci gaba da azumin to sai ka yi niyya ko kuma ana cikin azumin kai tafiya tafiyar da an halatta maka da ci abinci sai ka ci to idan ka dawo za ka ci gaba da azumi sosai ne sai ka sake niyya amma in babu wa'annan sharaɗan kamar yau idan ka yi niyya to shikenan ba wata